أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مرساك هدوى أولنا سافيات لتنا شاد يا قوتا أينهم واتو بيوة سفر hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara ta 1445 ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab muna cikin babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima za mu tashi masail na'am wannan karatu na 20 kenan sha بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك بظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طالبتهم كطالبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة نعم هذا يتشي فيه مسائل cikin wannan darasi da ya gabata a waccan aya da wannan hadisi na abu waqib akwai matsaloli kamar guda 22 al'ula matsala ta farko tafsiru ayatin najmi fassarar ayatun najmi a fara'aitumun lata wal'uzza wa manata thalithatal ukhra duk da bai kawo fassarar ba amma yana ganin hadisin in ka fahimce shi to za ka fahimci wa'incan ayoyin cewa su kansu a mushirikan makka sun riƙi lata da uzza da manata ne ta wannan hanya ta neman tabarraki daga neman tabarraki hatta kai zuwa ga suna nufinsu da bauta mu ba sharata inda dama duk inda babbar shirka take to yawanci ta biyo ta hakan ne daga guluwi daga ƙaramar shirka to har a kai zuwa ga aikata babbar shirka wal iyazu billah malam yace athaniyatu mas'ala ta biyu ma'rifatu suratil amri alladhi talabu sanin surar lamarin da suka nema su waɗancan sahabbai da suke sababbin musulunta ka san ka suranta wato ainihin a sura abin da suka suka nema kafin ka iya gane hukunci musna cewa alhukumu ala shay'i far'un an tasawwurihi dole sai ka suranta abu tukun zaka iya gane wani kalan hukunci zaka bashi domin abin da suka nema shine tabarraki ko sun nemi a nema musu wani ice na magariya da za su dinga rataye makamansu kaurin da suka ga mushrikai suna yi a tudaka si wannan yayi nuni akan cewa neman tabarraki daga itatuwa ko wasu abubuwa makamancin haka abu ne da shari'a ta hana kuma abin da yasa shari'a ta hana din kar hakan ya kai su zuwa ga nufatar wannan abin ko icen ko menene da bauta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta abinda mushrikai suke yi da abinda waɗancan mushrikan suka yi na bautar gumaka waɗanda mutanen annabi Musa suka gani kuma ya kamanta tambayar da su su abu wakil suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya sa musu wani ice da za su dangara ta ya makamansu ya kamanta da tambayar da banu isra'ila suka yi annabi musa ija'al lana ilahan kama lahum aliha sai nuna babu bambanci tsakanin wancan da suka nemi gunki da waɗannan da suka nemi icen da za su rataye makamunsu don za su yi istimdadin ƙarfi da nasara daga icen ne daga gare su wanda kuma wannan daga Allah ake nema kaga kenan abinda waɗancan mushrikai suke nema daga gumakansu shine wanda waɗannan mushrikan suke nema daga wannan icen to da haka neman banu Isra'ila sai daidai da neman da waɗannan sahabbai suka yi duk da kasdin su ba ɗaya bane ba da su ma wa'incan ba su jima ba cikin addinin musulunci kenan su ma suna da uzuri shi yasa annabi Musa ya ce musu balhum qaum bal menene antum qaumun tajhaluna ko kuwa innakum qaumun tajhaluna kaga bai ce tushrikuna ba bai ce takfuruna ba sai ce me tajhalun yani inna ma qalu dhalika an jahl haka su ma waɗannan ba su sani bane sai dai sigar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita ba irin ta annabi Musa alaihi salamu ba ina fata an gane kowa da usulubin shi kowa da usulubin yan usulubi ko ai ko annabawa kowa da usulubin shi ko ba haka ba shi yasa ma annabi ya kamanta Abubakar dawa da annabi Ibrahim annabi Ibrahim bai ma mutanen shi addu'a ta azaba ba me yace فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك عيش فإنك غفور رحيم shi yasa su ma asra badrin abubakar ya ce a kyale su su biya fansa su tafi sai annabi ya ce kana kama da annabi ibrahim a gane ai shi kuma umar fa ya kamanta shi da annabi mu cewa ya asare ya ce ba kar ma a wani a dauka wani dangantaka ga wani dan uwa na can ni abin wuyan shi kai ma aliyu abbas sare mai wuya kai ma wani annabi ce kana kama da annabi ne rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara duk da shi ma da hujje shi innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara haka usulubi ba zai taba zama daya ba kowa da irin usulubin shi ina ina fata an fahimci wannan musa an samu usulubawa ko cikin yan datsin nan kwanakin nan akwai yan usulubi ce kaza gaskiya ne amma usulubi kaza bai kamata abu da shi baka kalli usulubin da shi mushrikin ya bu ko mubtadi'in ba ya saba ma Allah ya raina Allah sai kai ne da zaka dawo da shi hanya za a ce ka bu usulubi ina fata an fahimta Allah ka tsare mu الثالثة مسألة أكو كونهم لم يفعلوا kasancewar su sahabban nan ba su aikata ba balle a sauke musu hukuncin su ma waɗancan ai ba su aikata ba banu isra'ila din kenan sun nema daga annabi sallama ya sanya musu zata anwaq kamalil mushrikin zat zata anwaq amma annabi sallama bai bai musu bai musu bai yarje musu ba kun ga a gurin ya nuna cewa har yanzu sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yadda suka nemi izinin shi ma sai da suka nemi izinin shi al-khamisatu الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك kasancewar fa su fa da suka yi hakan ba shirka suka yi nufi ba suna neman kusanci zuwa ga Allah ne da hakan li dhannihim annahu yuhibbuhu so suna zaton cewa Allah yana son hakan ba wai yin ba neman da suka yi ba zai zama laifi ba so da suna zaton hakan wato abu ne da Allah ta'ala yake so sai annabi ya nuna musu ba haka bane suka dawo taitayinsu kaga san ci jarabawa su kuma mushrikai aiwatarwa suka yi duk da zatan su ma ai suna zatan Allah na san haka to suke ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa haula'i shufa'auna inda Allah su ma suna bautar lata da uzza ba dan su bakanta ma Allah ba suna bautar manata da hubal ba dan su saba ma Allah ba su a tunaninsu hakan shi zai ma ƙara musu danƙon kusanci zuwa ga Allah ina fata an fahimci wannan to amma sai ya zama to su mushrikai ne sun kafirta saboda sun ɗauki haƙƙin Allah sun ba wani su kuma waɗannan ba su ɗauka ba nema ne suka yi shari'a ta hana su aga sun kubuta daga hukuncin su ba zai zama ɗaya ba ina fata an fahimci wannan na'am daga su sun ɗauka Allah na su shi yasa suka nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san duk abin da annabi yayi izini da shi Allah ya yarda da shi ومن يطع الرسول فقد اطاع الله wanda yayi ma annabi biyayya ya ma Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam to da kai suka nema daga kaga inda zuciyarsu ɗaya da waɗancan mushrikai sai dai annabi ya zo ya ga sun rarrata yami ta kubban nasu jikin wani ice na magariya da amma ya suka nema ij'alna zata anwatin kama lahum zatu anwat suka nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda cewa shine shari'a shine zai sanya ayi a shari'a ko ya hana a bari ina fata an fahimci wannan alkhamisatu annahum idza jahilu idan waɗannan sahabbai sun jahilci wannan qadiyya idza jahilu hadha fa ghayruhum aula bil jahl to wasun su su suka fi cancanta da su jahilci haka wasun su su suka fi cancanta da su jahilci hakan ana nufin wanda za su biyo baya idan waɗannan suna zamanin sahabbai sun ba su fahimci wannan mas'alar na cewa neman tabarruki daga wani halitta zai iya kaiwa zuwa ya bayi zuwa ga yin shirka da Allah ba to waninsu daga cikin 'yan baya shi ya fi cancanta ya jahilci haka karka ga an ce kace a to ai yana da tarin ilimi ya za a ce shirka ce yake kira zuwa gare shi shehuwa na shehuwa ne an gane ko mutum ne mai ilimi ya iya larabci mutum ne wanda ya haddace alkur'ani mutum ne wanda duniya ta shaida malami ne ta yaya za a ce kuma zai aikata abin da yake shirka ne sahabbai ma sai da annabi ya daidaita su kenan shi ma yana buƙatar saitin hamma bagganin katon malami ne shi da kanshi yana buƙatar a ɗaura shi a hanya in yi girman kai ya ƙibi kuma zai mutu mushrikin shi an fahimci wannan ai da wato wannan ka'idar ko wannan mas'alar tana nuna mana me Allah naghtarra bi amalin nas kan mu rudu da aikin da mutane suke yi domin al'ibra bima dalla alaihi shara abinda dalili na shari'a ya zo da shi shine ake la'akari da shi ba abinda mafi yawancin mutane suke yi ba wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini wala yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ya kafi yawancin mutane arnan koda ko da rigar musulunci suke amma aikin su aikin kafirai ne Daka baka ruduwa da a garinmu haka ake yi, baka ruduwa da mafi yawancin mutane haka suke yi, abinda za ka yi la'akari ka yi dogaro da shi mai Allah ya ce, mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hukunta, ya malamai suka yi bayani malamai na Allah. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا با غير سبيل الناس با آه المؤمنين المؤمنين من العلماء الربانيين فسوني ودن da zasu nuna maka hanyar hanyar Allah alladhina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan haula'i humul ulama واضح نعم المسألة السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم waɗannan sahabban wato suna da alhassanat wasu ayyuka da suka yi na ƙwarai don aikin sahabi ɗaya ya fi aikin da kai ɗan wannan zamani za ka yi tsawon rayuwarka la ta subu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا حديث مسلم annabi sallallahu alaihi yace kar ku zagi sahabbaina domin na rantse da wanda raina yake hannun shi da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhudu na zinariya ko wannan masallacin na Quba ta Agadez ba Quba wacan ko wannan masallacin na Quba a ce zinari ne ka bada shi fi sabilillah gina makarantu masallatai taimaki ustazai bayan Allah da shi kuma kai dan Allah Allah wato ladar da za ka samu ba ta kai ladar da sahabi zai samu in yi sadakan masara ko shinkafa ko wato ainihin dabino mudu ɗaya ko rabin mudu ba domin inna ma ya takabbalu Allahu minal muttaqin takawar ba ɗaya ba ce matsayinku ba ɗaya ba ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane to saboda haka a duk da waɗannan sahabbai suna da kyawawan ayyuka wal wa'di bil maghfira da alƙawarin gafara da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ma laysa li ghairihim wanda wani su ba shi da shi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى dukkan su ‘yan aljanna amma duk da wannan matsayin nasu duk da su su wakil suna cikin man an min ba'ad wa katalu amma duk suna cikin ‘yan aljanna suna cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma duk da wannan matsayin nasu matsala ta bakwai sai ya ce annan nabiya sallallahu Alaihi wasallam lam ya'zurhum annabi bai ba su uzuri ba da suka ce ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat sai ce ha ba Allah sarki da yake ba ku gane ba inna sai da ya nuna musu abinda suka yi ba daidai ba ne ina fata an gane bai musu uzuri ba ba wai bai musu uzuri na cewa sun yi laifi ba a'a an tsawatar ko da mutum bisa rashin sani yayi laifi kaga bai da zunubi gurin Allah rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ko da mantuwa ya yi ko da kuskure ya yi amma a gurin nusashe shi ana iya kausasa mushi harshe ana iya nuna mushi hatsarin lamarin saboda gaba da kuma wanda zai ji an mushi sai ya kiyaye kaga wanda ya sa zobe na zinari ya zo gurin manzo Allah sallallahu bai san haramun bane da annabi ya tashi fusge shi yayi jefar yace da gangan ɗayan ku ya dauki wuta ya daura a hannun shi sai yi wata kalar gane wadda za ka yi mamaki da annabi ya tafi aka ce ɗauka ka je ka mai da shi kuɗi ka yi amfani da shi ya ce annabi ya jefar ni in ɗauka nan ya bar shi ta game gargaɗin da annabi ya mai da wannan sigar ta ƙara sashi ya ƙara imanin ya ƙara ƙarfi a zuciyar shi duk da asali ba zai zama ya yi laifi ba tun da bai sani ba ina fata an fahimci wannan don haka sai ya ce bal radda alaihim annabi ya mai musu martani bi kaulihi Allahu shi Allah shine mafi inna hasunan dama haka hanyoyin suke haka tsarin yake la tattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi za ku dinga bin plan da tsarin waɗanda suka gabace ku sai ce fa ghalladha al-amra bi hadhihi thalath sai annabi ya kausa salamarin da waɗannan abubuwan guda uku na farko Allahu akbar litta'zim na biyu me innaha sunan fa innaha hadha litahdhir wa aidan latattabi'unna sanana man kana qablakum huwa litahdhir aidan kaga me ya akkada lamarin da ainihin wato ta'zim sha'an da kuma tahdhir ba'da tahdhir akenan lamarin mai girma ne الثامنة مسألة تقوس الأمر الكبير رجج قبجي وهو المقصود abinda ake nema kenan annahu akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta anna talibatahum ka talibati bani isra'il abinda suka nema kamar abinda banu isra'ila suka nema ne lamma qalu li musa ij'al lana ilahan lokacin da suka ce annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliya saboda at-tabarruk da suka nema daga ice wani nau'i ne na shirka wanda zai bayi zuwa ga a rike shi icen a matsayin abin bauta koma bayan Allah don haka alwasa'il laha hukmu almakasid hanyar da za ta kai ka zuwa ga aikata wani abu hukuncin ta ɗaya da abu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa madha wajib ma la yatahaqqaqu almuharramu illa bihi fa huwa muharramun mamnu'un shar'a saddan lidh-dhara'i' ina fata an fahimci wannan التاسعة أن نفي هذا للي كوري ون كوري مي التبرك بالأشجار من معنى لا إله إلا الله يناتكم معنى لا إله إلا الله مع دقته ضد كسن شور أبن يا مسي أنا بقوة كي شبا وخفائه ضد كسن شور أبويه ala ula'ika akan waɗancan sababbin musulunta amma fa banda su waɗanda suka jima cikin musulunci shi yasa sai ya kulle da cewa wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufur ba mu jima da barin gidan kafirci ba shi yasa muka aikata haka to da kalamarin aboye yake kore hakan yana cikin kore yana cikin tabbatar da la ilaha illallah domin la ilaha illallah tana kore kasancewar wani Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani kaso cikin uluhiyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda at-tabarruk yana daga cikin haka domin babu mai iya bada albarka sai Allah ko tabarruki da ake da atharat na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da addu'a shi da kaza ai albarkar daga Allah take Allah ne yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama albarka kuma ya halatta a nemi albarkar daga gare shi shi kadai amma ina fata an fahimci wannan kowane musulmi yana da nashi albarka amma ka iya samun albarka ta wani bawan Allah ta hanyar neman addu'a daga gare shi ka yi tawassuli da wata addu'a da zai maka aiki ne ya yi sai ka samu albarka amma ka zo ka ba shi kanka ya shafa maka akwai shayin da hammata yake shafa maka za ta fito takara sai ta miko kai ya shafa mata kai fasiki ne ya aikata zunubi da yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ta musulunci ba siyasa ta demokradiya ba mubaya'a ta karban shari'ar musulunci karbar addinin musulunci annabi baya hada hannu da mace kagan akwai darura babu wanda tafi wannan Anaisha ta ce annabi bai taba taba hannun matar da bata halatta gare shi ba mubaya'a ma da ishara yake musu amma baya da ba kika yake musu isha yake musu mubaya za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza suke sun amince shi kenan a ba su kalmar shahada amma ba sai an yi musafaha ba an gane wannan to saboda haka a sai ya kasance ina ne muke mun gama da tasi'a kore tabarruki daga wani muka ce albarka Allah ta'ala shi ke bayar da ita kar wani zai ce haka aka mala ya haifan sharri an ce wai ya ce annabi ba shi da albarka ce annabi na da albarka amma Allah ne ke bayar da da albarka shi ke saukar da ita albarka daga Allah subhanahu wa ta'ala take shi yasa ya ce ya ma alqur'ani albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا نزلنا عليهم بركات منين لفتحنا عليهم بركات من السماء kaga Allah shi ke saukar da albarka da haka dukkanin mumin yana da tashi albarka da gwargwadon imanin shi amma ba a neman tabarruki daga wani Allahumma sai dai neman addu'a shi wanda kuma nusus sun shara'anta haka. Annabi ne sallallahu shi kadai zaka iya samun albarka ta taba abin da ya taba ka samu albarka. Abin da ya taba jikin shi ka samu albarkar shi da izinin Allah subhanahu wata'ala. Ina fata an fahimci wannan. Al'ashiratu annahu halafa 'ala al-futiya. annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa a wurin fatawa domin ya ce wallazi nafsi biyadihi innaha sunan qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa yayi rantsuwa a lokacin fatawa wa huwa la yahlifu illa li maslahatin annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin rantsuwa sai saboda wata maslaha ko dai jawo wani alkhairi ko tunkuɗe wata banna ko wata cuta nabi baya cikin waɗanda suke sakin baki su ta rantsuwa a kowane kalin sababi wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza duk da wata rantsuwar lagwu ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da sakakkiyar rantsuwa la wallahi bala wallahi kunda na Aisha ta fassara daga ina kake wallahi daga gida nake ina zuwa wallahi makaranta zani ya garin kai wallahi sai godiya akwai wanda shi haka yake a rayuwar shi komai sai yayi rantsuwa ba laifi ba ne amma dai khilaful aula ne da ya bar wannan rantsuwa don zai iya fadawa cikin sabon Allah in ya saba yin rantsuwa cikin abin da babu laifi wata ran zai iya rantse cikin abin da laifi kuma ya zama yaminul ghamus za ta nitsar da shi a cikin wuta shi yasa Allah ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsarantsa ku ba komai ne sai an rantse akan shi ba ana ruwaitowa in saha daga al'imamu shafi'i yana cewa ban taɓa rantsuwa da Allah sadikan wala ba ko da gaskiya ta yace ba zan rantse ba ballantana kuma akan a halin ƙarya ya yanzu kusa rantsuwa ma kan ƙarya aka fi yanta mutum ya san ƙarya yake kuma ya rantse ya mursisi ya san kai da kake yake ba labarin ma ƙarya yake ka san ƙarya yake amma kuma ya ma rantsuwa aga zuciyar ta bushe an yi nesa malam da shari'a ta musulunci wayannan masail din mu raba su biyu sai mu tashi ta sha ɗaya insha Allah ayya